بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بيان هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya da yabo ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya sake hallara mu a wannan majalisi namu na masallacin alburhan don ci gaba da karatunmu na littafin ahalari akan fikihun madhabar malikiya Allah ta'ala ya musu rahama a wannan rana ta alhamis mai yiwa goma sha takwas ko ga watan aljumada saniya alif da ɗari hudu da talatin da takwas da ya zo daidai da goma sha shida ga watan maris miladiya dubu biyu da goma sha bakwai muna karatu a fasalin da ya ɗauko farillan sallah ban sani ba mun tsaya a daidai ina mun gama farillan sallah ko za mu tashi menene to to mun karanta farillan sallah za mu tashi wa shurutun niyyati muqaranatuha li takbiratil ihram bayan malam ya gama irgo mana farillan sallah waɗannan farillan sallah ya kamata mu duba su guda nawa ne ya ambaci niyya takbiratul ihram biyu alqiyamu laha uku alfatiha hudu alqiyamu laha biyar الركوع شدة والرفع منه بقي والسجود على الجبهة تقص والرفع منه ترى والاعتدال قوما والطمانينة شادية والترتيب بين فرائضها شابي والسلام وجلوسه الذي يقارنه والسلام شاؤك وجلوسه الذي يقارنه شاهد haka yake a madhabar malikiya waɗannan farillai guda goma sha hudu madhabar hambaliya farillai guda goma sha biyar ne da ƙarin salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun sashi daga cikin farillai yayin da amal habar malikiya salati yana cikin sunnoni wa shurutun niyyati ma la yake sharuɗan niyya muqaranatuha li takbiratil ihram gwamuwarta da kabbara harama me malam yake nufi da wannan magana sharaɗin niyya gwamuwarta da kabbarar harama abin da yake nufi mun riga mun sani cewa dukkan ibada wadda niyya take wajibi a cikinta niyya tana gabatan aiki ne mun yi magana akan cewa ba a niyya a cikin aiki ba a niyya a ƙarshen aiki sai in wasu ayyuka waɗanda shari'a ta keɓance da waɗannan siffofin kamar aikin hajji da umra ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an ɗauki harama a mikatin dul hulaifa wasu sun ɗauki umra zalla wasu sun ɗauki hajji zalla wasu sun ɗauki umra da hajji a haɗe sai da aka je aka yi ɗawafi aka yi safa da marwa sai ya ce dukkan wanda bai ɗauko hadayarsa daga gida ya tafi da ita ba ya yi aski ya mayar da aikinsa ya koma umra to kaga nan za a ce sai da aka zo ƙarshen aiki ne za a canza niyya wanda ya riga da ya ɗauko hajji zalla yanzu an ce da ya yi ɗawafi ya yi safa da marwa ya aski ya mayar da aikin ya koma umra kaga ba ita ya ɗauko ba wanda ya haɗo hajji da umra aka ce masa ya aski ya mayar da ɗawafinsa da safa da marwa su koma umra kaga ba haka ya ɗauko ba to wannan irin wannan ya keɓanci wannan aikin ne irin wannan aiki ya nuna kenan shi ana masa haka amma in ban da haka to ba a canza wa aiki niyya musamman idan aikin da za a canza ɗin ƙarfinsa daidai yake da wanda zai canza ko kuma sama yake da wanda zai canza dama-dama idan ƙarfin aiki ƙasa da yake da wanda zai canza to wannan yana iya yiwuwa a samu sauyin niyya a cikin aiki ko bayan aiki da a ce mutum zai yi sallar farilla sai daga baya sai sake yin wata tsammaninsa bai yi ba sai bayan ya sallame ko yana cikin yi sai tuna shi ya yi farillar to maimakon ya bata ta zai iya juya niyyarsa ta koma nafila hakan ba zai cutar da shi ba saboda daga sama ne zuwa ƙasa amma mutum ba zai zo yana nafila sai ya canza niyyarsa ta koma farilla ba hakan nan mutum ba zai zo yana la'asar sai tuna da yi azahar sai ya canza niyyar ta koma azahar ba ba zai yi so da karfin su daya haka niyya sharadin ta shine a fara ta kafin aiki to anan malam sai yana maganar sharadi ne na niyya a sallah a gwama ta da kabbara harama tunda kabbara harama ita ce farkon sallah kamar da makaranta wancan satin ita ce take haramta dukkan abubuwan da aka haramta aikatawa a cikin sallah daga ita ce za a ce mutum ya fara sallah to a lokacin da zai yi kabbarar harama wajibi ne sharaɗi ne na ingantuwan niyyar shine ya gwama niyyar tasa da wannan kabbarar kar sai bayan ya yi kabbara sai niyya ta zo masa an fahimta yawa kar sai bayan ya yi kabbara sannan niyya ta zo masa a'a ya gwama niyyarsa da wannan kabbara ya zamana kar mutum sai ya yi kabbara misali a ce zai yi sallar nafila ya yi kabbara sai bayan ya yi kabbarar harama da niyyar nafila sai kuma ta faɗo masa farilla ya kama a zahar ya kamata ya yi sai kuma a lokacin ne zai mai ta kuma a zahar ba zai yi ba ya gwama kabbarar haramarsa da kuma niyyarsa ya zama a lokacin da yake kabbarar harama a lokacin yana ƙudura niyyarsa abin da zai yi to maganan malam tana da faɗi faɗinta shine shin za ta tsaya a iya misalin nan da muka yi cewa mutum ya gabatar da niyyarsa ta yi tarayya da kabbarar harma lokacin da zai yi kar sai bayan ya yi kabbarar harma sannan ya ce zai ƙulla niyya ko zai canza niyya ko kuwa wannan maganar ta malam za ta ƙunshi wani abu da ya fara faɗi amsa shi ne maganan malam za ta kunshi abin da ya fi haka faɗi maganan malam za ta iya ɗaukan ko da mutum yana da niyyarsa ya yi alwala akan zai sallah azhar ya taho masallaci akan zai sallah azhar ya yi ratiba nafila raka'a biyu kafin liman ya zo akan zai sallah azhar sai da aka zo za a tashi sallah a daidai wannan lokaci sai hankalinsa ya tafi wani wuri har yi kabbar harama bai ma san ya yi kabar harama ba har ya ce Allahu akbar ya ɗora hannunsa bisa ƙirji sai daga baya da hankalinsa ya dawo jikinsa sai ya tuna a ashe fa har an yi kabbara har shi ma ya yi ya samu ya ƙinin cewa eh lallai ya yi kabbara amma dai ba zai iya tuna daidai lokacin da ya kabbara ba haka ya kan faru na'am to yanzu ya shigo masallaci da niyyar zai sallah za amma yanzu niyyarsa ba ta gauraya da kabbar haramarsa ba ko kuma ya kabbar haramar yana sane ya san ya yi kabbar haramar amma yana ta tunani yana wani tunani ne ya kabbar haramar ya san ya yi amma dai bai halarto wannan niyyar cewa azahar zai yi ba zuciyarsa lokacin da yake yin kabbar haramar to shin wannan shar'i ne idan bai samu ba sallar kabbar harmar ba ta yi ba in kabbar harma kuma ba ta yi ba sallah ba ta yi ba kenan to wannan mahallin nazari ne shi sa nace maganar malam tana da fadi akwai bangaren da za a sallama a maganar malam akwai bangaren da ba za a sallama ba bangaren da za a sallama shine bangaren da na fara ambata da farko cewa mutum tun asali dama bai yi niyyar sallar azhar ba nafila ya niyyar yi ko sallar azhar ya niyyar yi ko kuma kawai wasa yake sai ya kabbara harama da wasa sai kuma kawai yace bari ma kawai ne sallah sai ya mayar da abun sallah ko kuma misali zai buga yace bari in gada muku da manzon sallama yake kabbara harama sa sai da ya kabbara harama sai ya ji a ranka cewa da ma kawai yayi nafila ko da ma dai kawai yayi azhar to wannan mun sallama cewa wannan sallar ba ta yi ba saboda babu niyya lokacin da ya kabbara harama to amma shin za mu sallama wa malam cewa mutumin da yayi tsarki don ya salla azhar yayi alwala ya shigo masallaci har ya nafila raka'a biyu a misali yana jiran liman har liman ya zo aka tada sallah daidai lokacin da zai kabbara harama sai tunani ya tafi masa cikin wasu lamura na rayuwarsa yi kabbarar harama a cikin tunani ba tunanin niyyar sallarsa ba shin za mu sallama wa malam shi ma wannan ya rasa sharaɗin niyya don haka ba shi da kabbarar harama don haka ba shi da sallah amsa shi ne ba za mu sallama wa malam ba akwai bambanci tsakanin rashin niyya da kuma gafala daga niyya الظهور والغفلة عن النية ba mai bata ibada ba ne mutum ya zufuli mutum ya gafala daga niyyarsa ya shagala daga niyyarsa a lokacin da zai aiwatar da ibada to wannan shagalar ko wannan gafalar to ba ta hana kulluwar ibadar sai dai ta rage daraja wa ibadar saboda ya shigar da gafala a cikin aikinsa amma ba za ta saboda me saboda ai niyya ta riga ta kullu ita ce ta kawo shi ma masallacin ita ce ta sa shi yi alwala a niyya ko zuhuli ko shagala daga niyya baya cutar da ibada ta fiskar lalacewarta to amma magana malam cewa sharaɗi ne sai an gwama niyya da kabbarar harama kenan duk wanda ya gafala a lokacin kabbarar harama bai gaure niyyarsa da kabbarar ba to kenan ya rasa sharaɗin niyya don haka ba shi da kabbarar harama wanda ba shi kabbarar harama ba shi sallah sai zama dukkan waɗanda suka gafala daga niyyarsu yayin kabbarar harama ba su da sallah wannan babu shakka wannan akwai nau'i na tsauri a ciki sosai domin gafala dangin mantuwa ne mantuwa kuma sifa ce ta uzuri a addinin musulunci mantuwa sifa ce ta rubuce a addinin musulunci ubangiji ta ala ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Allah karka karka kama mu in nasina idan mun yi mantuwa aw akhtana ko mun yi kuskure sunan salati sai sunnonin sallah mala yace wa sunanuha sunnonin ta ita kuma sallah al'iƙamatu yin iƙama wa suratun lati ba'da al-fatihati da kuma sura da take bayan fatiha wal qiyamu laha da tsaiwa don wannan sura wa sirru fima yusarru fihi da sirrantawa cikin abin da ake sirrantawa cikinsa wal jahru fima yujharu fihi da bayyanawa cikin abin da ake bayyanawa cikinsa wa sami Allahu liman hamidahu da faɗin sami Allahu liman hamidahu mala yace sunnonin sallah sunnoni jam'i ne na sunna guda ɗaya sunna da yawa sunan karkace sunan ba sunan bane aka je suna cewa babun sunani salati ba sunani ba sunani babu sunani ko faslun fi sunani salati shine jam'in sunna ita sunnar mufrada akwai shidda amma idan ya koma jam'i babu wannan shidda ba sunani ba ne sunani nan abin da ake nufi da sunna sunna a wajen malaman fiƙo mun sha faɗa akwai bambanci tsakanin sunna a wajen malamin fiƙo da sunna a wajen malamin hadifi da kuma sunna a wajen malamin aƙida duka kowaɗanne ɓangare suka ce sunna suna da istilahi suna da ma'anarsu da suke nufi da sunna malaman fiqhu in kaji sun ce maka sunna suna maganar hukunce-hukunce ne a hukunce-hukunce hukuncin da ake dan ake ake siffanta shi da sunna ko ake masa hukuncin sunna shine duk hukuncin da aikata shi bai zama wajibi ba amma akwai lada barinsa baya ɓata aiki amma akwai nakasa a ibada aikata shi kamala ce ga ibada rashin aikata shi nakasa ce wa ibada idan ya yawaita a cikin ibada ciccire shi illoli ne ga ibada musamman sallah amma farilla ita kuma rasa guda ɗaya yana hana ingancin ibada don haka nan suna kishiyar farilla ne farilla abin da aikata shi yake dole rashin aikata shi kuma yake bata aiki sunna abin da aikata shi yake abin so da lada rashin aikata shi kuma baya bata ibada kuma yana daga cikin ababen da suke cika ibada to sallah tana da sunnoni malam ya ce sunnoninta al'iƙamatu yin iƙama iƙama a wajen wasu malamin farzu kifaya ne idan aka tada sallah cikin jama'a ba wanda ya yi ikama to dukansu sun yi zunubi amma idan ɗaya ya yi to shi kenan zunubin ya fada a kan saura haka yake a wajen wasu malamai amma wasu malamai kuma sun tafi akan cewa ikama sunna ne ba farilla ba ne aiki ne wadda baya cikin sallah yana wajen sallah rashin yinta baya ɓata sallah baya da tasiri a cikin sallah rashin yinta iqama sunna ce iqama kuma ita ce faɗin Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah qad qamati salatu qad qamati salah ko qad qamati salatu qad qamati salatu wannan wurin shi yake bayar da mutane kaji ana qad qamatu salati wannan kada kaji ya ce kuskure ne qad qamatu salati wannan kuskure ne qad qamatu salatu kuskure ne qad qamati salati kuskure ne qad qamati salatu shine daidai ta haka na farko ti na biyu tu ti tu qad qamatis salatu qad qamatis salah da haka na farkon kasra ne na biyun dumma ne da haka qamat mai kasra ne as-salatu mai dumma ne Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarni cewa a yi shafa'in kiran sallah a yi witurin ikama kiran sallah a yi shi bibbi-bibbi kowane abu a ta shi sau biyu ita kuma ikama a yi ɗaɗɗaya-ɗaɗɗaya in banda kadikamati salatu shi kuma ya tabbata suna kadikamati salatu sau biyu ne ba kamar yadda yake a malikiya ba sau ɗaya abin da ya tabbata suna sau biyu ne haka manzar salma ya koyar ya umarci bilal أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ويوتر الإقامة إلا الإقامة wannan salama ya umarci bilal ya yi kiran sallah bibbi bibbi iqama kuma yi daddaya daddaya illal iqama sai kadai wajen qad qamati salatu nan ne zai yi guda biyu haka qad qamati salatu qad qamati salah guda biyu ne sannan sai Allahu akbar Allahu akbar sai la ilaha illallah wannan haka ake yin ne haka ake iqama wannan sunna ce mala yake was suratu allati ba'da al-fatihati da sura wacce take bayan fatiha in an yi fatiha za a karanta sura ko kuma abin da yake madadinta as-suratu wa nahwaha ko sura ko wani abu makamancin sura madadin sura mafi karanci aya uku wasu malamin suka ce abin da kadai zai maye gurbin sura shine abin da ya kai aya uku amma kar a yi abin da yake kasa da aya uku tun an yi abu kasa da aya uku shin ba a yi ba a ya yi amma ba haka aka so ba a samu mafi karanci aya uku saboda suka ce sura mafi karanci a alkur'ani ita ce sura mai aya uku wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr sura mafi karanci aya ta uku don haka idan ma ba za ka karanta sura ba ka karanta abin da ya kai aya uku isama don kai haka ka zo da madadin sura ba sai lallai sura daga farkonta har ta ba amma dai manzon Allah sallama ya fi yawaita karanta sura daga farkonta har ta a sallah sama da ya yanki wani wuri alkur'ani ya karanta ya fi yawaita karanta sura su kutum a ta kuma galibi idan zai karanta sura ma ya karanta wani abu a cikinta sannan ya karanta wani abu daban daga baya ba cikakke sura ba to za ka samu sura guda ne yake sallah da ita wato in ya karanta ɗin to kuma in ya tashi sai ya ɗora sai ya ci gaba sai ya ƙarasa ta kamar yadda yake wa arafi a sallar magariba wani lokaci yana arafi a sallar magariba eh sallallahu alaihi wasallam eh kwarai wani wani lokaci na kan ga wurare da dama musamman a sallar magariba za ka ga kamar ana gaggawa za a kira sallah ana kiran sallar mamamun masu na tsaye suna jiran liman shi kansa limamin haushin sama ake ji idan ma bai zo da wuri ba mamun ma suna tsaye suna jiran liman ana kiran sallah da an kidar da sallah kuma sai a shiga sallah da an shiga sallah kuma sai inna a daina inna a daina kul huwa shikenan an sallame shikenan idar da sallah ni na ganin gaskiya da an gyara wannan tsarin da zai fi dacewa da sunna ina ɗina da wal'asar suna cikin surorin alkur'ani kuma yana da kyau a yi sallah da su su ma surori ne musulma yana sallah da su amma annabi sallama sallarsa akwai fikihu a cikinta wani lokaci yana tsawaita ta wani lokaci yana takaita ta da haka suwa asar su ma da ranar su su ma da ranar zai iya yana fatiha ya ji kukan yaro a baya ya damu mahaifiyar shi yana ana amin sai ce wal asr saboda maslaha yana iya kuma yana sallar yana wala dalin ana amin ya ce alif lamra in ya ɗauko wani karatun daban sallallahu alaihi wasallam haka yanayi yana sa yanayi yana sa sallah ta yi tsawo ko kuma sallah ta zama takaitacciya mamu ya kamata su dinga la'akari da wannan sunna ba daskararren ba daskararren addini ba ne in kana sunna ce ko yaushe kawai kai dan sauki kai dan neman sauki ne shi saukin nan fa suna ya tara yawa saukin nan suna ya tara akwai abin da kai akwai abin da kai ka dauki shi sauki inda za a gaya wa sahabi ga yadda kake yi tausaya maka zai tausaya maka zai saboda zai cewa nan ba sauki bane asalin lalaci ne da mutuwar zuciya to almuhim karanta sura a bayan fatiha ko karanta wani abu madadi ko da ba sura ba bayan fatiha sunna ne daga cikin sunnonin sallah karanta fatiha shine farilla wanda manzo sallama yace babu sallah ga wanda bai karanta ta ba amma sura ita kuma to rashin karanta ta baya bata sallah sai dai rage wa sallah alfarma wal qiyamu laha da kuma tsayuwa don karatun surar shi ma sunna ne shi yasa za ku ga idan mun zo babin rafkanwa malikiya suna cewa ana rafkanwa ne wa barin sunna biyu i sama to sai ka ga suna magana kan idan aka bar idan mutum ya bar sura zai yi kabli me yasa saboda ya bar tsaiwarta ya bar sunna biyu ne ya bar su karatun surar da kuma tsayuwar karatun surar shi yasa nan malam kun ga malam ya ce wa suratul lati ba'da fatihati da surar da ke bayan fatiha wal qiyamu laha da tsayuwarta sunnoni ne sunna ce guda biyu a wajen haka in mutum ya bar sura to zaka samu ya bar tsayuwar ma haka ya bar sunna biyu wasirru fi ma yusarru fihi da kuma sirrantawa cikin abin da ake sirrantawa wal jahru fi ma yujahru fihi da bayyanawa cikin abin da ake bayyanawa kaga wannan yare ne irin na fiqhu cikin sa yana da fadi da aka ce sirrantawa cikin abin da ake sirrantawa kaga kenan sallah azhar gaba ɗayanta sallar la'asar gaba ɗayanta ta ƙarshen magariba biyun ƙarshen isha duk sun shiga cikin wannan zancen bayyanawa cikin abin da ake bayyana karatunsa asuba raka'a biyu suna ciki magariba biyun farko suna ciki isha biyun farko suna ciki wannan shine hukuncin ya shafa sai kuma sallar juma'a ita ma karatunta a fili farilla ne ta haka bayyanawa cikin abin da ake bayyanawa ɓoyewa cikin abin da ake ɓoyewa da bayyanawa da ɓoyewa su ne a cikin sunnonin sallah wato sunnoni waɗanda suke mafi ƙarfi daga cikin sauran sunnoni shi yasa barin sirrantawa yake sa sujadar rafkanwa barin bayyanawa yake sa sujadar rafkanwa tare da cewa sunna ce guda ɗaya amma saboda ƙarfinta idan ka je wata mazhabar ma cikin farillai suka saka su da sirrantawa da bayyanawa wa sami Allahu liman hamidahu da fadin sami Allahu liman hamida fadin sami Allahu liman hamidahu a malikiya suka ce ga liman da mai sallah shi kadai suka ce wala yaqulu hal imam wala yaqulu hal ma'mum suka ce mamu baya fada mamu baya cewa sami Allahu liman hamida kamar yadda yake a malikiya kuma suna da hujja mai karfi annabi sallama ya ce inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi wa la taqtalifu alayhi ce wa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbira yana fada can har yace wa idza qala sami Allahu liman hamidahu faqulu rabbana wa lakal hamdu idan liman yace sami Allahu liman hamidahu ku ku ce rabbana wa lakal hamdu kaga an raba aiki wato liman shi ga abin da zai faɗa ku ga abin da za ku faɗa to wannan yasa malikiya suka ce mamu baya cewa sami Allahu liman hamidu abin da aka ce ya ce shine rabbana wa lakal hamdu to amma waɗansu kuma suka tafi kan fahimtar cewa mamu ma zai iya cewa sami Allahu liman hamida me yasa suka ce saboda ai manzo Allah sallama ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah irin yadda kuka ga ina sallah shi kuma yana cewa sami Allahu liman hamidahu wa sallarsa kuma bai ce kar wani ya faɗa ba don haka mamu ma zai iya cewa sami Allahu liman hamida sannan ya ce rabbana wa lakal hamdu sai suka ce faɗin sami Allahu liman hamidahu na liman bai hana mamu faɗa ba kamar yadda faɗin mamu rabbana wa lakal hamdu bi han liman ma faɗa ba suka ce sami Allahu liman hamidahu zikiri ne na ɗagowa rabbana wa lakal hamdu kuma zikiri ne na daidaituwa da haka yayin da mutum yake ɗagowa ne zai ce sami Allahu liman hamida idan ya tsaya kuma sai ya ce rabbana wa lakal hamdu wannan zikirin daidaituwa ne da abin da ya zo daɗi akan wannan Allahu alam malam ya ce wa kullu takbiratin sunnatun illal ula kowace kabbara sunna ce in banda ta farko domin ta farko ita ce kabbarar harama daga nan kuma sauran kabarbari kabbarar ruku'u ga sami alarin hamshi an masa an yi hukuncinsa an ambace shi ga kabbara tafiya sujuda kabbara dagowa daga sujuda kabbara komawa sujuda kabbara tasowa waɗannan kabarbari guda biyar a raka'a ɗaya ainihin waɗannan sunna ne wata shahudani malam ya ce da tahiyar nan guda biyu karatun malam yake nufi ba zaman ba karatun su ne a tashahud an ce mata a tashahud saboda cikinta akwai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ta haka wannan yana nufin tahiyya kenan at-tahiyyatu lillahi har zuwa ƙarshe to ita ce ake to tashahhud to waɗannan tahiyya guda biyu da ta farko da ta ƙarshe a sallah mai tahiyya biyu kenan kamar azhar ko magariba to tahiyyar nan karatun tahiyyar karanta tan sunna ne ba farilla bane shi yasa da a ce mutum zai zo shi raka'a ta biyu maimakon ya zauna ya ɗago daga sujuda sai ya rafkana sai ya miƙe da ya miƙe tsaye to malamai suka ce ba zai dawo ba saboda ai abin da ya bari tahiya ne tahiyan nan kuma sunna ne ba farilla bane don haka abin da yake akai kuma yanzu farilla ne wannan tsayuwar raka'a tsayuwarsa da zai zuwa raka'a ta nawa ta uku suka ce farilla ne shi yasa a malikiya ma suka samu sabani idan ya dawo in ya dawo mai ya da'ai wasu suka ce sallarsa ta ɓaci saboda ya bar farilla da gangan ya dawo sunna saboda tsayuwar da ya yi ta saraka ta uku farilla ne zai yi karatun fatiha ne tsayuwa don karatun fatiha kuma farilla ta hiyar da ya bari kuma sunna ne yanzu ya rusa farilla don ya yi sunna suka ce ya bata sallarsa wasu malaman suka ce a sallah bata bace ba ai duk aikin sallah ne sai dai ya tafka kwaba amma sallah bata bace ba ya zo da makaruhi malam ya ce waljulusu lahuma da zamansu ta hiya guda biyu kaga yanzu shi yasa na ce muku a tashahudani na nufin lafuzan karantawa yanzu kuma waljulusu lahuma da zamansu shi ma sunna ne to saboda haka ne ma yasa wanda ya miƙe din zai yi sujudar rafkanuwa saboda ai ba karatun tafiyar kawai ya bari ba har da zaman ta haka ya ba sunna biyu karatun tahiyar yana zaman kansa ne sunna ne sannan zaman yana zaman kansa ne sunna ne wa taqdimul fatihati ala surati da gabatar da fatiha akan sura shi ma sunna ne gabatar da fatiha akan sura wato da a ce mutum zai yi sura sannan sai ya yi fatiha sallarsa bata bace ba sai da ya kulhu wallahu da ya gama sai ya yi fatiha sannan sai ya ruku'u sallarsa ba ta ɓaci ba amma ya saba wa sunna khilafu sunna sunna shine sai an yi fatiha sannan ai sura amma me yasa sallar ba ta ɓaci ba saboda a to ai ya zo da farilla shine karatun fatiha tunda ya karanta fatiha bigabbin nazar an mata qara'aha rinzayi cewa yau shi karanta ta ya dai karanta ta araka ko ita ya fara ko ba ita ya fara ba ita ce farilla kuma ya zo da ita shikenan sura kuma da ya zo da ita kafin fatiha ya saba wa sunna amma wannan ba farilla ba ne dama cewa sai ya fara fatiha sannan ya fara sannan ya yi karatun sura to wannan fa a ɗariƙar malaman fiqh kenan amma a ɗariƙar malaman hadisi sallar ta ɓaci saboda ya saba wa sunna sunna kuma a wajen malamin hadisi shine ne shiriyar manzo Allah su salma da haka in dai ka saba wa shiriyarsa kawai abin da kai ya zama bid'a bid'a ku ba a karbanta da haka kawai sallah ta bace haka bambancin bambancin hukuncin yana haifar da bambancin shi kansa hukuncin abin da kayin yana haifar da bambancin hukuncin matsayin ibadarka ka malam ya ce wataslimatu saniya wa salisa lil ma'mumi da sallama ta biyu da ta uku ga mamu saboda a malikiya liman bashi da sallama ta biyu a malikiya sallama ɗaya ce ga liman ta kwiɓinsa na dama kaɗan zai ɗan juya kwiɓinsa na dama kaɗan sai ya yi ta assalamu alaikum shi kenan amma idan mamu ne to sallama uku zai yi amma ta farkon ce ta farilla sauran biyu sunna ne shi sa ku gansu anan ta biyu da ta ukun sunna ne ta farillar ita ta farko da zai yi ta farko ta farilla ita ce wacce zai yi ta dama irin wacce liman yayi assalamu alaikum ta ce wacce liman ma ita ma zai yi wani ta ce ta fita daga sallah sannan ta biyu ita ce wacce zai miƙa wa limaminsa ta limanci assalamu alaikum tilka a wajihihi yadda liman yake ta uku kuma ita ce ta miƙa mamu a hagudinsa inda akwai wani a hagudin don sun faɗa yawa wa yusallimu an yasarihi in kana bihi ahadun zai yi sallama ta hagudinsa idan hagudin akwai wani da haka sai ya sake assalamu alaikum ya dan karkata hagu ya yi wa abin ɗinsa wai abin da ya sa suka ce haka saboda ta liman da zai yi kamar ya amsa wa liman sallamarsa ne liman da ya ce maka assalamu alaikum kai ma ka ce masa assalamu alaikum ka mai masa sallama ba za ka ce wa alaikum assalam ba ba a wannan sigar sallamar a sallah sai da ka ce assalamu alaikum kuma dama ai ya halatta a mayar da sallama dama da irinta idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha kage na ce assalamu alaikum zaka iya cewa mutum assalamu alaikum dan haka in ka ce wa liman assalamu alaikum kamar ka ce wa alaikum assalam ne na wadda maka sannan ka bai ya ga mamu na hagu ɗinka ka ce assalamu alaikum shi ma kamar ka ce masa wa alaikum assalam ne ba ya gano ka ya ce assalamu alaikum ba kai ma gano shi kace wa alaikum assalam kama ba haka zaka fi kace assalamu alaikum shine a malikiya sallama uku to zaka ga da dama zaka ga shortcut suke wa sallama uku nan eh shine da ga mutum ya gaure kansa a sallama daya ce assalam gaba daya ukun ne wai ya hada su ya hada su a cikin guda daya an gane ko a ɗarar bakur kenan ya zama ɗarar bakur komai da ruwanka eh duk ya gaure su a cikin sallama guda ɗaya to wannan sallama ta biyu da ta uku wai inda a ce mamun ne da ya yi ta farko sai bai sake yin wata ba shikenan ya gama sallah ya sauke farilla amma ya zo da ta biyu da ta uku to ya zo da sunna shi yasa ma nace lil ma'mum masu sallah mutum nawa ne kan mutum biyu mutum uku ne masu sallah da mai sallah shi kadai da liman da mamu ba na hudu kuma za ku tuno mana tuno ba na hudu ko mai sallah shi kadai ko liman ko mamu ba na hudu ta haka za ku dinga ganin waɗansu hukunce-hukuncen sun shafi liman ne da mai sallah shi kadai waɗansu hukunce-hukuncen sun shafi mai sallah shi kadai da mamu waɗansu hukunce-hukuncen sun shafi dukansu hukumu amma zai wahala ka samu sun shafi liman da mamu banda mai sallah shi kadai sai dai ababin rafkanuwa da haka yanzu wannan sallama ta biyu da ta uku sun shafi waye ne mamu banda liman da mai sallah shi kadai mala ya ce wal jaharu bi taslimatil wajiba da bayyana sallamar wajibi sunna ne to wannan ma an kun kula za ku ga ana yi a masallatai yanzu idan aka ce ka kula ko da liman saboda sau da dama za ka samu shi kansa karatun shi kansa karatun littafin nan ɗin da ka samu akan akan bar shi a shiga wani abu daban da aka saba shi sa za ka samu liman wannan sallama uku za ka ga liman ma yana yi a wani masallacin bayan kuma an ce ta biyu da ta uku sunna ce ga mamu kamar za ga limin mai nai wannan gaure kan sai ga limin mai nai dan ba na manta abin yara akwai masallacin da muke zuwa mu je muke son zuwa mu je mu sallah ba komai yasa muke son sahun gaba ba illa sallaman liman saboda hankalinmu yana kan liman nan da yi sallama kafin ya sallama za ka gane za ka kamar ana tsaburinsa za ga yana kamar ana masa ki yana tsabura yana zabura yana zabura to da ya fara haka to za a yi sallama to shine kawai can sai ka ji assalamu alaikum to mu kuma in an yi haka to an gama burge mu an fahimta to wannan sai ka ga liman ya gaure kansa shi ma da kansa to in ka kula sosai za ka ga sau da dama da limamai da mamu a masallatayyanmu za ka ga idan liman ɗin ya sallama guda ɗayan nan za ka ji yawo waɗansu ƙananan sallamomi salamu alaikum ni ce assalamu alaikum za ka ji assalamu alaikum ya yi sallama ta suru saboda a malikiya sallamar farko bayyana ta wajibi ne a bayyana ta sunna ne sallamar farko bayyana ta sunna ne kuma mutane su ga su bambanta tsakanin bayyanawa da ɓoyewa sau da dama mutane sun kasa su bambanta tsakanin bayyanawa da ɓoyewa waɗansu da yawa a tsammaninsu ɓoyewa shine mutum ya gin ya dinga tunanin abu wannan ba shi ne ɓoyewa ba wannan sunansa tunani abin da ake nufi da bayyanawa shine bayyanar da abin da kake faɗa ta yadda za ka ji shi ko har ma waninka ya ji shi ko da daidai da yadda kai za ka ji ne sunansa bayyanawa in za ka faɗe shi da kunnenka zai jiyo abin da ka faɗa wannan shi ake cewa bayyanawa ko da ko kai kadai ne ka ji ne ka ci shine kuma mafi karancin bayyanawa in an ce sirrantawa ana nufin ɓoye karatu ta yadda kai ma ba za ka ji shi ba amma ka karanta shi da harcenka da labbanka sun karanta shi bakinka ya yi motsi wajen karanta shi duk abin da ake so a faɗa harcenka da labbanka sun faɗa duk wadda harcensa da labbansa ba su yi aiki ba yayin faɗan abu to bai faɗe shi ba za ga wani yayi shiru a tsaye yana sallah kaga bakinsa a rufe wai yana karatu yi ruku kaga bakinsa a rufe yana zikiri yayi zaman tahiya kaga bakinsa a rufe yana tahiya to wannan duka tunani yake duk abubuwan da ya tunani ne in ya sallame a haka bai yi sallah ba domin duk karatukansa a sallah ya yi su da tunani ne bai karanta ba karantawa shine harcenka bakinka ya yi motsi shine kana karanta abu sirrantawa shine kai ma ba za ka ji me kake faɗa ba bayyanawa shine ka ji yadda mafi karanci kanka ko ma ya tsallaka ya je waninka bayyana sallama sunna ne sallama ta wajibi sunna ne nan yana nufin sauran sallaman kuma wadda ba na wajibi ba sallama ta biyu da ta uku su baya daga sunna bayyana su amma nan baya daga sunna muna nufin sunnan malaman fiqh yawa amma abin da ya tabbata a sunna a sallama nan mun ce sunna kuma sunnar malaman hadisi abin da ya tabbata a shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallama a sallah da yake sallu kamar ra'aytum muni usalli shine sallama biyu yake yi mafi yawancin sallarsa abin da aka fi yawan ji yana yi na sallama assalamu alaikum wa rahmatullah a dama kuma yana waigawa har sai na bayansa sun ga hasken kumatunsa sannan ya sake assalamu alaikum wa rahmatullah a hagu kuma yana waigawa har sai na bayansa sun gano hasken kumatunsa wannan shine mafi yawancin abin da aka sani yana yi na sallama akwai sallama wadda ba wannan ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah akwai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum duk yana waigawa wannan uku kenan ka hada ta farko sai kuma assalamu alaikum ita kuma ko assalamu alaikum wa rahmatullah guda ɗaya ita kuma wannan hadisin na na'isha ne ba a ba a ji sallama ya yi irin wannan sallama a sallar farilla a masallaci ba domin ba wanda ya rawaito na na'isha ne ta rawaito a sallarsa ta dare wadda ihtimalat da yawa suka shiga cikin wannan sallamar a ƙarshe dai ana iya cewa ita ma sallama ce an karɓa duk wanda ya yi ta sallasa ta yi sallasa ta yi idan mutum ya ce assalamu alaikum guda ɗaya sallasa ta yi amma da ita ce sallama mafi rauni amma dai duka waɗannan dangin sallama guda hudu ana sallame sallah da su amma wadda wannan sallar ya fi yawaita yi a sallolinsa shine wacce muka fara ambata da farko kuma dukkanin su a bayyane yake baya bambanta su wajen bayyanawa a ce yana bayyana wannan ya sirranta wannan ba kamar yadda ya zo a malikiya ba Allah ya musu rahama sannan haka waigawa ta daman ma suka ce waigawa zai yi dan kaɗan amma abin da ya tabbata a shiryarsa sallallahu alaihi wasallam waigawa yake ta yadda na bayansa ke kallon kumatunsa ila da aminci Allah sabbata gare shi kuma yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga nake sallah haka abin da ya kamaci mutum shine ya koyi da abin da ya tabbata su ma waɗannan bayan Allah inda a ce abin ya iso su da sauƙi kamar yadda yake iso al'ummar baya to da su ɗin ma an samu sun caccanza waɗansu fahimtar tasu kar mutum ya biye ya ƙaiƙashe ya ce shi lallai abin da yake cikin ahalari shi zai yi tun yaushe aka yi ahalari sai yanzu ne za a a'a ai ilimi kowanne tsoho ne dai sakaci ne mutane suka suka zauna ba sa karatu kuma iya abin da mu ya iso mu kenan na ilimi wanda ya dade a cikin mu irin waɗannan littattafan su ne suka iso mu da farko farko suka jima a cikin mu amma duk ilimin da kaji an zo da shi ba sabo bane dama can yana nan su malamai a tsakanin sun san kayan su don haka dalilai da yawa suna sa ka samu waɗannan malaman mutum ya tafi akan wata fahimta daban kuma ga hadisi ya saba fahimtar tasa saboda mai yiwa a lokacin karancin kayan aiki da kuma karancin isowar ilimin ko kuma ya iso shi amma bai inganta a wajensa ba daga baya kuma bincike ya yi bincike a tabbatar da cewa lallai babu kura akan wannan don haka kaga ba zai zama hujja ba ba zai zama uzuri a gare ka ba a ce ga hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a bukhari bukhari nan ya fi ahalari ko ba ka ba ko ya tabbata a muslim muslim ne ya fi ahlali tsakaninsu da ahlali sama da shekara dubu tsakaninsu da ahlali sama da shekara dubu to kaga ba za ka ba za ka ce ba za ka ce kenan abin da yake bukhari sabo bane na ahlali ne tsoho wannan kai kai la'akari da kanka ne kai haka ilimi duka tsoho ne rashin yin sa ne ya jawo ake ganin wannan sabo wannan tsoho kuma adalci ga musulmi shine shi musulunci dama bako ne ya fara kuma manzo sallama yace ba zai gushe ba bako bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada musulunci dama yana bako ya fara kuma haka zai ta zama bako haka ka yi kokari ya zama na cewa duk abin da ka sani yau sabo a musulunci ka ɗauka cewa bakunta ce dama irin ta musulunci haka dama yake kawai ka yi godiya wa Allah da ya ganar da kai daidai yau sai ka ajiye tsohon ilimin da ba daidai ba ka ɗauki sabo tsoho ɗin shi musulunci dama haka ya gada shi yasa manzon Allah salma ya ce fatuba lil ba lallai akwai wani dausayi a gidan aljanna na shan inuwa da shan iska a cikin gidan aljanna wannan dandali da dandabali shi lallai ana fatarsa ga dukkan wanda suka karɓi wannan bakunci na musulunci suka yadda da shi da haka dukkan wanda ya yadda da bakuncin musulunci ya karɓi bakuncin musulunci ya amince bai yi tangarɗa ba bai ɗauki abin da garaje ba to wannan zai tuni masa hanya mai sauƙaƙewa na samun gidan aljanna domin sa abubakar siddiq duka bakin abubuwan suka gani amma suka haƙura suka jure suka yadda sahabbai su suka fi mu ganin bakin abubuwa sun ga bakin abubuwa na fin mamaki amma suka jure suka suka yadda amma kafirai da suka ƙi yin musulunci a wannan lokacin ai gadarsu shine dan me za a canza su daga abin da iyayensu kaka da kakanni suke dan me tsohuwar rayuwarsu za a ce ba ita ba yau sabuwa za a yi dan me tsohon addini su za a ce ba shine addini ba ga wani sabo ya zo haka suka dinga jifan addinin annabi Muhammad sallama da, da sabunta suka ce sabo ne addinin yara ne haka ne abin da ya faru waɗansu ba su yi imanin ba a haka suka halaka amma waɗansu suka dawo suka gane suka bi sai sa waɗanda suka fi samun daraja su ne waɗanda suka ga wannan bakuntar tsofai tsofai ɗin da su amma suka yadda suka bi suka karɓa tare da suna ganin bakuntar kuma suka amince manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ba da labari labarin da a al'adance ba su saba jin irinsa ba a al'adance ba su saba ganin irin wannan abin da ya aikata ɗin ba zuciyarsu wato abin bai zauna ba amma tare da haka sai su karɓi abin su yadda su gaskata su danne zuciyar su amince su hana ta ko da shakka to sai yanzu ne mu ilimi zai zame mana zai zame mana alaƙaƙai mu kasa fahimtarsa mu ce dole sai ahalari in ba shi ba kowane karatu ba daidai bane ba mutanen makka da ahalari suke ibada mutanen madina da shi suke ibada in ka tsallaka thailand ko bangladesh ko pakistan ko afghanistan da shi suke ibada ba da shi suke ibada ba ahalari da ka je algeria ma ka kare masa kwana sai kuma a shiga wani littafin daban kana tsallaka da ka ketare shi kenan sai kuma wani wani littafin daban yadda kake ganin dan littafin ahalari ya kaɗe masa ƙura a matabar malikiya haka dan hambaliya zai kashi zai kaɗe wa umratul fiqhi ƙura shi ma yana da wani littafi umratul fiqhi haka uddatun nasik a mazhabar shafi'iyya sun masa da nasu ta haka idan ka ce naka ne daidai na wani ba daidai ba ne to kenan duk sauran al'umma a duniya wanda ba sa bauta Allah da ahalari kenan kuskure suke yi to mu ɗauka cewa musulunci abu ɗaya ne cibiya ɗaya ne tushe ɗaya ne saƙon ɗaya ne kawai bukata shine ina daidai take kowa lalube yake su ma waɗannan bayin Allah lalubai suke yi na daidai Allah ya fahimtar da su gwargwaron abin da suka fahimta suka zauna suka dawwana suka zana suka rubuta Allah ya sa albarka saboda tsarkin zuciya ya sa albarka cikin abin ake ta karantawa wadda hakan shine gwargwaron ilimin sa sai ya aiki da shi wadda ilimin sa ya wuce hakan to ba amana ce ta ilimi ba ka ajiye abin da ka sani cewa gashi nan ya tabbata ingantacce aya ko hadisi ka gane ya saba wa alabi amma ka ajiye aya da hadisin ka ce da shi zaka yi aiki wannan ba amana bace shi sai ya wuce kai baka wuce ba saboda shi shine abin da ya fahimta kuma kowa yana bauta Allah ne da abin da ya fahimta malam yace wassalatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da yin salati wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wannan ma sunna ne na ambata muku cewa a wata mazhabar farilla ne nan salati da yake nufi a ina a ƙarshen tahiya a ƙarshen tahiya tahiyar ƙarshe tahiyar farko tana ƙarewa daga abduhu wa rasuluhu idan mutum ya ƙara salati a kanta bai cutar da sallah ba yayi daidai idan ya tsaya daga abduhu wa rasuluhu ya miki yayi daidai amma salatin annabi sallallahu alaihi wasallama galibi yana zuwa ne a tahiyar ƙarshe daga an ce abduhu wa rasuluhu sai kuma ai salati salati ibrahimiyya allahumma salli ala muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد da sauran lafuzza da suka zo idan mutum yayi wannan yayi daidai ya zo da sunna wasujudu ala al-anfi wal kaffaini war rukbataini wa atraf al-qadamaini malai ce da kuma yin sujuda alal anfi a kan hanci walkaffaini da kuma tafukan hannu biyu warrukbataini da gwiwoyi biyu wa atratul qadamaini da kuma wato binan tafukan kafafu guda biyu nan abin da malam ya faɗa ya sanya su daga cikin sunnoni wannan siffa ce ta sujada tsakani da Allah idan aka cire wannan sifar a sujada ne ya rage goshi ne kaɗai ya rage da ya mutum zai sa goshinsa a ƙasa babu yana go da ya yadda goshinka yana ƙasa hannayenka ba sa ƙasa gwiwarka ba ta ƙasa ƙafafunka ba sa ƙasa hancinka baya ƙasa goshinka ne kaɗai a ƙasa zai yiwu wa ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajibun abinda wajibi ba zai yi ba sai da shi shi ma wajibi ne rasul na ce umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin an umarce ni na sujada akan gabbai guda bakwai sai ce an umarce ni haka wannan ya zama wajibi kenan so abin da yake nuna sujada sune waɗannan gabban guda bakwai shi ke nuna sujada cikakkiyar sujada wanda ya rasa wani abu daga cikin gaban nan guda bakwai bai taba ƙasa ba to sujadarsa ta samu na kasa gwargwadon abin da ya rasa gwargwadon abin da ya rasa amma dai waɗannan su ne sujuda in an cire su kuma ba sujuda haka abin da ya fi kamata shine malam ya sanya waɗannan kawai cikin sujuda ba bukatar ma a lissafa su a sanya sujuda kawai cikin farillan sallah shikenan ita kuma sujuda yadda ake yin ta nan shine farilla malam yace wasu turatu li ghairi al-ma'mumi da sutura ga wadda ba mamu ba kaga nan kuma wani hukunci malam ya faɗa wadda ya shafi liman da mai sallah shi kadai an cire mamu kadai suturar aka ce ga wadda ba mamu ba kenan gawa liman da mai sallah shi kadai me yasa saboda shi mamu ai suturar limamin sai ita ce suturarsa man kana lahu imamun fa suturatul imamu lahu sutura wadda yake da liman to suturar liman ita ce suturarsa nan ba sutura ta rufe al'aura ba kun sai mutu sutura eh sutura malam yake wa aqalluha mafi karancin ta ghilzu ruhin kaurin mashi kaurin mashi an san mashi ko hanya an san mashi ko dai ana ganin sa a fim masu kallon fim kaurin mashi wa tulu zira'in tsawonsa kuma ya kai tsawon zira'i yanzu kaurin mashi da kaurin mai za a kwatanta shi na gora 5 ɗin ruwa ko? kawo kaji yan dama ne 5 ɗin inci nawa inci ɗaya na? inci ɗaya ko tirikwata tirikwata ya siriri kai kwa mashi aka ce ba kibiya ba eh tirikwata ko ko inci ɗaya now za ka faɗa ne sanda fa irin na liman da yake dogarawa masallaci ya sallah hudu ba eh? shi ma abin fitri kwatan wannan tsawo bira'i bira'i kuma shine daga tsinin yatsu ya zuwa gwiwar hannu gurguma shine bira'i a tsawon ya kai haka don haka ba za a yi sutura da buta ba ko da takalmi tsawonsu bai kai ko da faɗin ya kai to tsawon kuma bai kai zira'i ba na kai kai zira'i tahir tahirun sannan mai tsarki kar a yi da najasa najasa kamar me kamar a jera kwalaban giya a sutura da su a wajen wanda suke ganin giya najasa ne saboda akwai wanda suke ganin giya ba najasa ba ne ko a yi sutura da bola jinji sabitun tabbatacce ba mai tafiya ba an ce sabit shi ne wadda zai tabbata a wajen ba zai tafi ba ba za a ajiye abin da zai tafi ba ɗauki yaro ka samu yaro yana wasansa ka ce tsaya a nan mai talla to ka gaba lallai ba ne baka da garanti zai iya kama hanya yi tafiyarsa yau zama sabit ba mai tafiya ba ƙairun mushawush ba mai tashwishi ba eh malami ne ce ba mai motsi ba amma tashwishi ba iya motsi ne kadai ba tashwishi tashwishi duk wani motsi da zai dauki hankali shi tashwishi da haka ba sai ba sai motsi ba ma duk wanda zai dauki hankali shi tashwishi duk abin da zai shawwa shaka zai zai zai dauki hankalinka ba za mu dan haka da mu ci ba mai daukar hankali ba shine zai mushawwish ba mai daukar hankali ba shi yasa ba a ba za a sa abu mai hoto ba ba za a sa abu mai zane ba a gaba ana sallah annabi sallama ya zo yana sallah ɗakin na Aisha ya dawo daga tafiya ita kuma ta yi gyaran ɗaki ta sai labule mai hoton doki ta ta ta ta daura shi kuma ya dawo daga tafiya an gyaggyara ɗaki yana sallah ya idar da sallah sai ya kira ta yace Allah ki yaye min wannan abin din naki labulan naki amiti anni kiramati hadha فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي يا أي wannan labulan naki hoton da ke jiki yana ɗaukar hankali na cikin sallata to wannan kafin a tsananta wajen hana hoto kenan daga baya ma aka zo aka tsananta fiye da haka haka idan mutum abin da ya sa a gabansa na sutura yana ɗaukar hankalinsa yana irga zanensa ko yana irga ramukansa ko kalarsa tana ba shi sha'awa to baya halatta ya sutura da shi sha'anin sutura a sallah yana da matukar muhimmanci annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar game da masu wucewa ta gaban mai sallah ta tsakanin mutum mai sallah da sutura na cewa da a ce mai wucewa ta gaban mai sallah ya san abin da ke kansa na zunubi to da ya tsaya tsawon shekara arba'in a wajen ko tsawon kwana arba'in a wajen to ya fiye masa alheri akan ya wuce ta gaban mai sallah Allahu alam abin da muka da Allah ba mu ladansa kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya halatta abokin kasuwancinka ya karɓi kayan da babu a wajensa in an zo nema kunsa ya sayar har ya ci riba a kai bai halatta ba baya halatta wani ya sayar da kayan wani kuma ya ci riba mutum yana cin riba ne kaɗai a cikin kayan da yake ɗaukan asararsa idan har yana so ci riba to sai ya saya in ya so idan ya saya aka sayar masa aka bi shi ko da bai biya ba ya saya an bi shi bashi kaya ya zama nasa ta yadda in ma asararsa aka yi in lalacewa ya shi ne ya asara to anan zai iya sayar ya ci riba amma kayan wani da in ya ɓaci mayar maza ka yi gaya maza ka yi kayanka ya ɓaci in wata masifa ta hau cewa za ka yi hadda kayanka to baya halatta ka ci riba kan wannan kayan idan mutane suna sallah Allah yi wa limamin rasuwa ya za su yi ba matsala sai wani sai wani ya wuce ya ci gaba da sallah wancan makon kayi bayani akan karatun Fatiha da kyautata da kyautata ta tambaya ta ita ce menene matsayin wanda ya bi irin malaman nan waɗanda ba sa kyautata karatun Fatiha a cikin sallah to rashin kyautata karatun fatiha ya danganta lahani kala-kala ne akwai lahani wadda yake ɓata ma'ana akwai kuma lahani wadda baya ɓata ma'ana kawai dai ba a kyautata faɗan abin da ya kamata a faɗa ba ne to idan lahani wadda baya ɓata ma'ana ne rashin iya kyautata faɗan ne to wannan kan kowa ma ai mutane sun sha bamban wajen iya karantawa ko ba haka ba duk da kasan kwararru wajen karanta alkur'ani za ka samu suna da bambanci wajen iya karantawa za ka samu harafi ana da bambanci wajen iya faɗansa za a ce wane gwani ne ya iya karantawa amma yana da kurakurai wajen faɗan ba za a wannan in a ce za a tsawwala wajen bincike ku sai ka ga cewa kowa yana da irin taka matsala naka lahani kala-kala ne akwai kuma lahani jali lahani bayyananne wanda shi kuma da an ji an san kwaɓa ne bata karatu bata ma'ana ne na karatu to idan lahani ya kai yana bata ma'ana to irin wannan fatiha ba ingantacciyar fatiha ba ce haka wannan bai cancanci limanci ba kuma idan mutum bai bi shi sallah ba saboda wannan matsala bai yi laifi ba sai dai kada ya yi kira zuwa ga a daina bansa sallah kuma kada ya kira zuwa ga tawaye shi dai kokari ya shafa wa kansa lafiya Ah, shin malam ya halatta mutum ya yi addu'a da hausa a cikin sallah to addu'a da ba hausan ba ɗin eh, karatun sallah ne ko ba ka ba akwai tabbas akwai malamai masu bambanta addu'a da larabci da kuma wadda ba larabci ba suna cewa inda a cikin sallah ne sai da larabci banda yi da wani yare to amma kuma abin tambaya a nan shine sallah dai fatiha ne da sura da zikirin da aka sani idan an shigo magana addu'a waɗansu matsalolinka ne za ka gaya wa Allah wadda ba karatun fatiha ba ba kuma zikiri daga cikin zikirorin sallah ba da kowane yare ma za ka faɗa sunansa magana ko kuma larabe in yi magana a cikin sallah ba ta ɓaci ba saboda larabci ya yi to haka addu'a a cikin sallah da kowane yare mutum zai iya yi yaren da ya fi kwarewa musamman ganawa da Allah akwai bukatar ka gana da shi da yaren da ka fi kwarewa kar ka je kai kwaba yawwa ta haka mutum sai da yaren da ya fi kwarewa kuma ya yi asirrance kada ya dinga bayyana yare ana jinsa ya yi asirrance tsakaninsa da ubangijinsa ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin wata mata da Allah ya yi mata rasuwa ba ta gama azumi ba shin za a rama mata wannan azumi ko kuma to ta yi ta kawo bayanai ko ya yi ta kawo bayanai na sabanin da aka samu in za a rama mata na adadin abin da ake binta to amma ba bukata na karanta saboda ni a fahimta ta matakar azumin ramadan ne marar lafiya ya rasu bai yi ba ko a ce musulmi kawai ya rasu bai yi ba to ba bukatar ba a rama masa azumin ramadan ko azumin kaffara ko wani azumi dai in ban da azumin bakance azumin bakance shine ake rama wa mutum shine azumin da ya wajabta wa kansa idan Allah ya bani lafiya zan yi azumi uku ko kuma na ɗauki bakance misali nake bayarwa ya ɗauki bakance zai yi azumi uku a cikin wata mai zuwa kuma watan ya zo har ya fita bai yi ba ko kuma watan ya zo bai fita ba sai kuma ya rasu to wannan azumin da ya wajabta wa kansa zai yi shine ake masa amma azumin ramadan da azumin kafara da sauransu wannan ba a ramawa shikenan a wannan ya wuce insha Allah ta'ala yana so a yi min bayani akan shan nonon wata uwa zai haramta auren 'yar wannan matar ga wanda ta shayar ɗin eh mana idan mace ta shayar da wani namiji wadda ba ita ta haife shi ba ta shayar da shi nono ya sha ya ƙoshi ya sake ya sake sha ya ƙoshi ya sake kamar sau biyar an yi haka to tana haramta a gare shi haramci irin yadda mahaifiyarsa da ta tsuna ta haife shi iri ɗaya ta zama kamar mahaifiyar da ta haife shi duk dangantakar da ta ƙulla haramci ta silar mahaifiyarsa to irin wannan dangantakar ta kulla haramci ta silar wata shayar da shi abin nufi a nan shi ne yanzu in mahaifiyarsa ta haife shi ne yadda ta haifa ai kanwarsa ce ba aure yadda ai mansa ce ba aure ko to haka ne ita ma wannan yadda muharramarsa ce kanwarsa ce uwarta kakarsa ce kanwarta ko yatta mansa ce mijinta babansa ne wanta kananta kawunsa ne dangantakar uwa sak shine ke shigowa cikin wannan babin amma sai dai idan shi ɗin ɗan wani gida ne kuma gidan akwai waɗansu ‘ya'ya ba shi ba to shi kadai hukuncin ya shafa bai shafi sauran 'ya'yan gidansu ba da haka wannan yar ba zai aure ta ba saboda ya sha nonon uwarta amma kanansa zai iya zuwa ya aure ta malam ya matsayin kama hannu wato ɗora dama akan hagu yayin da ake sallar gawa to ka ce sallar gawa ana ɗora dama akan hagu ne a cikin sallah sawa'un sallar gawa ne ko sallar farilla ko sallar nafila ko sallar ƙigi ko ta roƙon ruwa ko ta kisfewa ko sallar tsoro duk abin da za a ce wa sallah in dai ma'abuciyar kabbara ce kuma za a yi mata sallama ita ake cewa sallah kuma ana wannan kama hannun ne a tsaye da haka sallar jana'iza ana mata tsayuwa sallah ce da ake mata kabbara ake rufe ta da sallama kuma ana mata tsayuwa da haka ma ake yin ta don haka za a ɗora dama akan hagu a cikinta ina son ƙarin bayani akan daman makoki bayan mutuwa saboda an ce annabi ma da ba da babbansa ya rasu bai je ba sai bayan kwana uku to wani babban nasa ai lokacin da babbansa wanne abbas ko ko abu talib lokacin da abu talib ya rasu lokacin da abu talib ya rasu babu wasu hukunce-hukunce a shari'a balle a san abinan balle a san cewa wannan abun din yana da hukunci ko bai da hukunci lokacin da abbas ya yi shahada uhud wannan hamza kai afwan hamza ya shahada Uhud ba wani abin da aka yi tuta da sallama ya zauna zaman makoki a takaice ma abin da aka samu daga manzo sallama cewa baya halatta ga mace da ta yi imani da Allah da ranar lahira ta zauna a zaman abin da ya wuce kwana uku na makoki da juyayi sai in mijinta ne shine za ta yi wata hudu da kwana goma to kaga ba a maganan namiji shi namiji babu wani abin da ya zo na cewa ya zauna ya zama makoki ya dinga karban abina to amma hadisi ya nuna cewa dukkan wanda aka yi masa mutuwa to yana yana shiga cikin wani yanayi na shagala wanda har ya kai ga abinci ma baya iya tanadi wannan salama yace isna'u li ali ja'farin ta'aman fa innahum atahum ma yushghiluhum ku yi wa iyalan ja'far ibnu abi ibnu abdul ja'far ibn abi talib ku yi musu abinci ko kai musu saboda abin da zai shagaltar da su ya same su wannan yana cewa wanda aka yi wa mutuwa lallai an masa mutuwa ba a tilasta masa cewa sai dai ya je ya bude shago ko kuma sai dai ya tafi aiki saboda bakin cikin mutuwa za ta iya sa ya kasa ya aikata komai ya kasa zuwa ko ina haka dan wanda aka yi wa mutuwa ya zauna a gida bai je ko ina ba saboda irin wannan damuwa ni a gani na ba aibu bane ko ba abin da za a dame shi bane a ce yayi bid'a ya zauna tsakani da Allah kowa mahaifiyarsa ko mahaifinsa ya rasu zai yi wahala ya iya a ranar kuma ya tafi faskaransa ko ya tafi je bude shagonsa kawai ya je saboda shi ahlus sunna ne kowa za ka samu cewa cewa kuma dole na bukatar nutsuwa yawwa don haka wanda abin ya shafa dan ya je ya samu wani wuri ya je ya zauna sawa'un gidan ne ko ba gidan bane kawai ya je ya nutsu to wannan ba abin zargi bane ba sai dai kawai abin zargi shine mutum ya ta zama a cikin bakin ciki kwana ɗaya kwana biyu kwana uku har da kwana bakwai a zuwa ana wasu sadaka ana waye da sauransu sannan kuma haka wanda abin bai shafa ba kuma tsakanin da Allah bakin cikin nan da kuke gani ko ku gaskata ni ko ku karyata ni wannan bakin cikin masu ɗaukansa daban kuma matukar wannan bakin cikin bai shafe ka ba da gaske ba zai dame ka irin yadda zai damuwar da ya shafa ba ko ba haka ba yawwa babu ba za mu yi ba za mu yi babu rufa rufa a ce wai bakin cikin da zaka ji saboda babanka ya rasu ni zan ji shi bakin cikin da zan ji saboda babana ya rasu kai zaka ji shi wannan kan yau da kanmu ba gaskiya bane da haka sai ka ga waɗansu mutane sun je sun zauna alhalin ba su da wannan bakin cikin sun je sun zauna sai su kafa daba sai su dinga kawo surutu da taɗi shi wanda abin ya shafa yana zaune ya yi shiru su kuma suna taɗin su suna taɗin real madrid ne suna taɗin pdp ne a apc ne a suna taɗin waye ne an yi waye an yi waye da sauransu duka ba su da wata sauran matsala kawai ba komai kan haka ba illa ne illa bakin cikin ne ya musu karanci kuma akan wannan ne wata ran taɓa rubutu a facebook mutane ba sa ganewa ba sa fahimta mutane ban san me ke damun su ba kuma galibi yanzu matasa suna da awar sunna ne suna cewa su ahlus sunna ne kuma ya kamata idan an gaya muku abu a sunnanci ya kamata ku mai da hankali ku da shi ba daidai bane ba ku kururuta duniya da mutuwar da bata damu mutane ba ku ta dama ba daidai bane mutum ya dora ya ce Allah ya yi wa kaka ta rasuwa waye ka kai kai waye ma kai ba wanda ya san ka iya na kusa da ka su suka san ka mahallima ko ba ka ba in an karanta sunanka ba a san kai waye ba Allah ya yi wa kaka ta rasuwa jiya da daddare jana'iza karfe tara kofar gidanmu ha waye kai waye kakarka ina ne kofar gidanku kaga wannan a wani gari kake kaga wannan ba daidai bane gaskiya mutane ya kamata kowa wannan damuwar kowa da tasa to kowa in ta ta same shi ya ɗauki kayansa ya rungumi kaddara ya koma ga Allah in za a ga yanzu jana'iza babu laifi ka ga jana'iza yadda ya halatta a sanar da mutane jana'iza akan benci ya halatta saboda ci gaba a sanar da mutane jana'iza a masallaci ya halatta a sanar jana'iza a gidan rediyo ya halatta a sanar jana'iza har a kafafen sadarwa da ake da shi ya halatta a'a wane wane ko wance wane ta rasu ta anguwa kaza a gari kaza jana'iza ta karfe kaza a wuri kaza babu laifi wannan gayyata jana'iza ce Muhammad sallama ya yi shela jana'iza da najashi ya rasu yace ku tashi dan uwanku a Habasha ya rasu ku tashi ku zo mu masa sallah da haka sanar da mutane an yi rasuwa za a yi sallah wannan ba aibu bane amma kawai sanar da mutane mutuwa gaskiya wannan ba sunna bane manzo Allah ya hana ya hana ma manzo suna hadisin Tirmidhi manzo Allah ya hana sanar da mutuwa ba jana'iza ake gayyata ba kawai sanar da mutuwa amma a rediyo a ji rediyo sai ka ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya yi wa hajjiya wance wance rasuwa cikin yayanta akwai wane wane wane wane da sauransu menene wannan jana'iza ake gayyata ko kawai a san ta mutu wasu ma kaga a jarida an buga hotonta tun a tsohon yayi ba yanzu a sabon yayi ma da aka zo sai mutum ya ɗauki hoton dan uwansa akan gadon asibiti gawar hoton gawar akan gadon asibiti inna lillahi wa inna ilaihi Allah yayi wa yayana rasuwa kaza kaza kaza kaza menene menene menene Allah ya sa ranka yana cikin aljanna Allah ya sa ranka kaza kaza kaza kaza wannan duka bid'o'i ne bid'o'i ne sun fi na maulidi muni kuna ta masifa akan waɗansu abubuwa waɗanda za a iya ɗaga ƙafa a kansu kuna aikata abubuwan da manzon sallama ya yi faɗa a kansu ya yi hani a kansu ba daidai bane ba haka masifa ce kowa da irin tasa ina da tawa kai ma kana da taka kowa ya ji da irin masifarsa don Allah ku ya kuri irin waɗannan abubuwa ba daidai bane na yi rubutu na yi rubutu ya kai sai da nayi ina jin sai da nayi sai da nayi hawa uku number 1 da number 2 da number 3 akan shelar mutuwa kuma yayi ta zagawa amma kamar a kunnan har har har dalibai har dalibai yan uwana ina gani ina ganin fasun su akan mutuwa kuma na san san karanta wannan rubutu kawai ba za a iya bari bari ko kuma mutum ya je ya ɗauko wani accident mai ban mai ban takaici mai ban mai sa mai sanya zuciya ya zo ya ɗauko kawai ya nuna mutum fata an fata shi kamar kabewa sai ya ɗauko kawai sai ya ɗora a cikin inna lillahi ga wani hatsari da aka yi a wuri kaza kaza kaza kaza don Allah mai alaƙar mu da ganin wannan ko kawai ka samu ka samu wuri ka rasa abin da zaka faɗa to ba daidai bane a daina yada masifa ko in duk yadda kake gani damuwa ce to fa ka sani cewa yadda kake jin wannan damuwar fa wani fa duk yadda kai wani ba zai ji wannan damuwar da kake jin ba kai da ta shafa kai ne ka fi jin ta ko waye din ka ya rasu ko ko kana jin kamar zaka mutu dan bakin ciki wallahi wani dan ka gaya masa ba zai ji irin da kake ji ba sai dai kawai ya ji bakin ciki irin nasa na musulmi kawai shikenan amma ba zai ji da kake ji ba haka a dinga yin hakuri abi abin da suna ta tanada na abin da ake bin mamaci da shi gatar da ake mamaci bayan rasuwarsa suna ta tanada duka wannan shine abin da ya kamace mu ba irin wannan yaɗe yaɗen ba ba shine ba shine abin da ya kamace mu ba Allah ya sa mu gyara na za a iya sallar nafila da karatun fatiha kadai eh mana za a iya za a iya sallar nafila da karatun fatiha ba komai na wa alaikum salam a dozbin ko asusu me za a ce masa eh to dozbin ko to a yace a masallaci akwai dan akwati dozbin da ake sa abin a ciki ake sadaka a ciki wasu suna yawo neman sadaka a cikin masallaci wani kuma yana nafila in sun zo wucewa ta gaba sai su ajiye akwatin sai su bi ta bayan akwatin sai su wuce me ya hukuncin yin haka sai mu ce idan ya kai sutura ba wani ba ciki in tsawonsa ya kai zira'i ba wani dama kaurinsa kan aka ce dusbin ka ai kaurinsa kan inda dama gwargwadon mashi ake nema yawa in ya kai ba matsala za za a iya na a to ai wannan saboda kansa ya aji ko ba haka ba yawa wannan tabbatashin kuma ana yi da mai sallan ne shi haka shi yanzu mai ajiyewa ya wuce ya halatta ya ajiye ya wuce rashin tabbatuwarsa kuma na ai ba na ba daga shi bane gaggawar mai sallah ne da bai ajiye nasa mai tabbatuwar ba yawa to nayi aini a furushin ladina baya wancan satin mun yi magana kai baka mai baka na wancan satin ko eh mun yi magana baya halatta mai sallah ya ce na daura niyyar nawaitu ada a salati zuhri arba'a raka'ati fi masallacin burhan waye da sauransu baya baya halatta an gane ko yau baya halatta furuci da niyya mun yi magana wancan satin muna nana ta yanzu sakamakon tambayar dan uwa ba a furuci da niyya niyya tana cikin zuciya abinda mutum yake ya kudura a zuciyarsa shine niyyarsa ba bukatar ya ce zai sanar ga yadda niyya take na'am yace mun yi magana akan niyya kuma niyya wani abu ne wanda muka magana a kansa mutum yake yin sa bisa zaɓin sa ba mantuwa ba kuskure a ciki ba kuma tilastawa yace to amma a lokacin sayyidina Umar ya tabbata cewa sayyidina Umar yana yana aikawa a karbo zakka wanda yake bayar a tilasta shi a karba shin wannan zakkar ta yi kuma akwai lada amsa shine zakka ta yi amma babu lada to yaya za a ce zakka ta yi kuma babu lada abin da ya sa haka saboda ai zakka hakki ne na dukiya hakki ne na dukiya shi yasa hatta wadda bai kai niyya ba ma ana karban zakka a wajensa inda za a rasu a bar maraya a bashi gado ya ci gadon miliyan ashirin dukiyar tana nan yana kwance jariri ne ana sa masa pampas in shekara ta yi da a cire zakka a ciki kaga dai ba shi niyya ko za a cire zakka a ciki saboda hakkin dukiya ne zakka da haka ko da niyya ko ba niyya ko ka yadda ko baka yadda ba ohonka annabi da kansa ma yake cewa inna akhiduha minhu wa shatara malihi azamatan min azamati rabbina yace wallahi da tsiya tsiya za mu karba a hannun mutum har mu ci tararsa duk wanda yake ya bayar muka tura masa sa'i yake ya bada zakka muka tura sa'i mu yake bada zakka ya ƙara mana sati ɗaya ko sati biyu ko wata guda bai bayar ba sai da muka cuya za mu je da tsiya-tsiya za a buɗe garken a ɗauko idan idan tamaru uku ne na zakka sai a ɗauko shida uku zakka uku tara haka annabi ya ce ina akilu hamin wa shatara malihi za mu karɓi hakkin da kuma wani bangare na dukiyarsa a matsayin tara saboda ya yi ganganci da haka ita zakka haka take hakkin dukiya ne saboda idan aka ce mutum sai ya yi niyya ya bayar kawai ga mai niyya ne to talaka su sha wahala to abin da ke cikin ta shine matukar akwai dukiya kuma akwai talakawa to akwai zakka ko mai ita mahaukaci ne zai baya in ba zai iya bayarwa ba za a dauka wannan haka ta tsaya ta bala dani sallah ko ayi hakuri na'am abin da yasa muka ce zakka ta yi abin da yasa muka ce zakka ta yi saboda wajibci da ake so a fitar ya fita ba za a ce ana bin sa wajibcin ba ya riga ya sauke wajibi duk da karfi aka dauka tunda yayi ba za a ce zai karayi ba kuma ya wuce shine tayi ba lada kuma saboda tilas aka dauka haka ba lada subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik